أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كفران مكة koko za su rika cewa abin da suka saba faɗan nan koko shi za su ci gaba da faɗa ne cewa wannan alkur'ani kai ka ɗago abinka daga wurinka ya ce musu fatu da shi rusuwarin mislihi muftarayati gare qur'ani ya fi sura ɗari da goma sha in dai ni na ƙago ko kuma ku samu guda goma ku ƙago guda goma a kawo a haɗa da nawan mu gani ai in ni ne na ƙago da larabci kuma larabawa ne kun iya larabci ku ƙago irinsa sura guda goma maimakon sura ɗari da goma sha na ƙur'ani ko ku kawo guda goma mu haɗa mu gani da farko an ce musu su kawo guda goma suka kasa sannan aka rage musu cewa su kawo sura ko guda ɗaya mai aya uku kamar wal asiri ko iza ja'a ko inna atina suka kasa suka kaza Allah ce bari ya gaya musu gaskiya fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kuka kaza kawo wata sura mai aya uku mai kama da Qur'ani kun yi kun yi kun kaza ko an gaya muku wa lan taf'alu har abada ko ba za ku iya yi ba saboda haka ne aka gaya musu kullai ittaba jilinsu wal jinnu ala an yatu mithli hadha al-qur'ani la yatuna mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira da za a tara mutanen malaman aljannu da malaman mutane ƙwararru gogagguwan da ba kamar su a ce su kawo littafi wanda yake kama da wannan alƙur'ani har abada ba za su iya ba ko bi taimakon juna da suka yi faɗo mani salatu min duni layin kuntum sadiqina ku kawo a gwada a gani ku nemo shaidun da za su za su gwada a ga yayi kama da ƙur'ani amma wajen neman shaida bai ne wanda zai nemi tabbatar muku da maganar ku kar ku nemi Allah a ciki ba ruwan Allah da ƙarya wannan abu littafin daga Allah yake annabi ma karɓo shi yayi wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin jibril ne aka aiko shi ya kawo maka wannan alqur'ani aka ajiye shi a sama ta duniya lokacin manzon Allah yana da shekara talatin da tara da wata shida to bayan wata shida rabiul awwal shekara ta cika arba'in daidai aka so ma saukar masa da shi to ku kawo a a gwada a gani amma kar ku nemi Allah cikin ne masu yi maku shaida ya Allah ba zai shaida a cikin wannan karyar nakowa wadda umar ya tsada min dunin in kuntum sadiqin in magana ku gaskiya ne littafin nan annabi ne ya kawo shi da irin larabcin sa a a littafin daga Allah yake فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يستجيبوا لكم أنتم مسلمون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون in ka kira su da wannan suka kaga ba su amsa maka ba to muna gaya duniya duk ta tabbata ku sani annama unzila bi ilmillahi wannan alqur'anin an saukar da shi da sanin Allah ne zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa la ilaha illa hu babban abin da yake cikin littafin babban abin da annabi ya zo da shi shine la ilaha illa Allah أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله biyayyen abin da na faɗa da yi da annabawa da suka riga da duka shine la ilaha illa la ilaha illa Allah wa illa tajibu lakum fa'lamu ku zani annama unzila bi ilmi Allah wannan littafi an saukar da shi ne a cikin sanin Allah ko ku tabbata Allah ilaha illa hu ba wani abin bauta da gaskiyar cancanta illa hu sai Allah shi kadai farantun musulmin tun da yake hujja ta gare ce yanzu kan kun sallama hujja dai ta gare ce ko dai kun sallama ko ba su sallama ba dai dole an san sun ji kunya sun kada ba su da wata hujja littafin nan daga Allah yake mu'jiza ce daga Allah daga Allah Allah shi littafin Allah a wurin Allah sifa ce ta Allah don magana sace wajen manzon Allah mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu kuma littafin imanin mu ne littafin ibadan mu ne littafin hukunce hukuncen mu ne littafin ilimin mu ne littafin maganin mu ne littafin komai da kone komai ne ma farar na bil kitabin shay farantun musulmin ce ku za ku sallama tun da karfi ya gane
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فإليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun in kaga mutum ya ya ga gaskiya ya kibi abinda yana shi girman kai da son duniya duk wanda ya gaskiya kuru-kuru ya kibi ya san gaskiya gaskiya ce abinda yake kai kuma ƙarya ce amma ya ƙi sallamawa to girman kai na irin na shaidan kuma da son duniya ya za ka kawo nan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha duk mutumin da baya da abin nufi sai rayuwar duniya kawai yake nufi wa zinataha da kawace kawacen duniya wa fi ilayhi mu'amalahu fiha za mu cika musu ayyukansu na duniya ko biya la yuqasuna ba za a rage musu ba za a rage musu ayyukansu ba na duniya wani sun ce a ta sauka ne akan masu yin aiki don riya masu yin aiki don riya a shi in mai riya in ya yi aiki ba za a ba shi ladan aikin ba don ba don Allah ya yi ba amma mutanen da ya yi wa aikin ya amfane su addu'ar su za ta amfane shi kuma ya zama malamin makaranta mai koyar da aikin alheri amma ainihin zafin aikin jin da ba don Allah haka yi shi ba zai amfane shi ba saboda haka Allah ce za mu cika musu ladan aikinsu amma a duniya ba za mu rage musu ba saboda khairun nasi man yanfa'un nasa sun amfani mutane ba za a bari su tafiya gaba za a sa musu ribobi a cikin cinikinsu za a sa musu lafiya a cikin jikunansu za a samu wasu abubuwa na istidiraji ne amma lahira ba su da komai ko fiya rayu kaso ba za a rage musu a duniya ba amma a lahira ba su da komai akwai hadisin abu huraira radiyallahu anhu ke cewa in an je lahira mutane za a fara tashi a gabatar da gaban Allah mutum jama'a iri uku ne waɗannan jama'a malamai ne an aje malami a gaban Allah ya yi ilimi ya yi ilimi ya yi ilimin a aje shi gaban Allah Allah ya tambaye shi me na baka kaje da kaje duniya me na baka ce Allah ka bani ilimi to ya kai da shi na yi ta aiki da shi dire da rana ina na bilbili da alkur'ani ina taimako ina koyar da mutane ina saka duk wannan saboda wa kai da saboda kai ne Allah Allah ce ƙarya kake yi mala'iku ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi ƙarya kake yi kai dai kayi ilimin ne don a ce babu kamar ka ilimi kana gasa kana takama kana nura mutane babu kamar ka ilimi ba domin na kai ba kuma baka yake domin na ba waɗanda kake yi don su yabe ka su ce ba kamar ka ɗin su je su biya ka ni ba ka da komai a wurina sannan a jawo a attajirai a ce ko kuma kai kuma da me na baka a duniya da kaje ce dukiya ka bani ya Allah to ya kai da ita ai duk ayyukan da kace ai nayi na fitar zakka na yi taimako na gina masallatai na gina makarantu na yi komai da kuma abin da kace ai duka ya yi alheri saboda ba kai Allah saboda kai ne ce ƙarya kake yi ba saboda ni kai saboda mutane kai malaiku ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba saboda Allah kai ba saboda mutane ne ya to je ka wajen mutanen da kai domin su su biya ka ni dai baka da komai wuri na ba kai domin na ba tana jawo jarumai mayaka a ake jarumi a gaban Allah tambaye shi da kaje duniya mai na baka ji Allah ka ba ni jarumta ya kai da jarumtar ai na kiyaye jama'a na kiyaye kasa na zauna a riba'i ni ne nake tsare abokan gaba kan su farwa musulmi ni ne nake kaza ni ne nake kaza ni ne nake kaza ni ne nake jihadi ne kaza ne kaza saboda wa kai da ce saboda kai Allah ce ƙarya kake yi ba domin na kai ba don mutane kai malafi ce ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba don Allah kai ba don mutane kai to mutanen ka je su biya ka ni ba ka da koyo ni to wayannan jama'a guda uku Allah kiyaye da malaman da wasu ilimi don Allah ba ba su koyar don Allah ba don duniya dai kawai suka yi da masu kuɗin da ba su yi ayyukansu na kuɗi don Allah ba don duniya suka yi da jaruman da suka yi suka yi taimako suka tsaddare wurare suka kiyaye mutane amma ba don Allah suka yi don mutane jarumai ne ba don su bada kaza kaza ba don su bada kaza kaza Abu Hurairah ya ce annabi ya ce to waɗannan su ne farkon waɗanda za a fara zubawa a wuta kafin a yi hisabi eh malamai Allah mai ikhlasi kun ga abin da yake gaban ku ba abin da yake gaban mu nan ba za a tsaye da kowan mu a gaban Allah me na baka ka bani karatun Qur'ani ka ba mu ya kai da shi na yi saboda kai na koyar da mutane ne ƙarya kake yi ka'idan mutane ne haka bai mai kashe kuɗin sa yana cewa saboda Allah haka bai jihadi yana yi saboda Allah amma ba don Allah yake ba jama'a mu ikhlasi da kwarai da gaske muta yin aiki saboda Allah kada wannan ranar ta same mu irin wannan abun ya same mu wa hum la yuqasuna ba za a rage musu ayyukan da suka yi na duniya ba amma a lahira ba su da komai أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما سلوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك وأن جمعوا وأن ayyuka ne wanda ake yi saboda Allah ilimi da dukiya da jarumta ana yin su ne saboda Allah amma waɗannan mutane ba su yi su don Allah ba don mutane suka yi Allah ce ulaika laysa lahum fil akhirati illa nar wadannan ba su da wani sakamako da ya sai wuta domin sun yi riya wa bi da ba su da ubiya da ayyukan da suka yi da alherin nan duk ya rushe dama sharadin sa ayi ikhlasi ayi saboda Allah ba ayi saboda Allah ba Allah ne zai karba ya biya Allah ce ba nasa bane ba zai biya ba wa bi da ba su da ubiya da abin da suka aikata a nan duniya ya lalace ya baci ba ya da amfani batilun ma kanu ya'maluna ma kanu ya'maluna abinda suka zama suna aikatawa a duniya ya zama batilun abun banza abinda suke aikatawa bai da lada a lahira da zan kiyaye
ومن قريب موسى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فإنا قاعده فلا تأتي من يمينه إنه
قبله ويتلو شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده ولا تكن في مرية منه إن الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah yana gaya wa Qurayshawa kafurai da kuma kafuran duniya na kowane lokaci afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatlu shahidun minhu wai mutumin da yake abin da ya kawo wannan ya kawo shi ne daga Allah da hujja da surati ya kawo abin daga Allah ya kawo shi kuma akwai shaida a cikinsa shi abin da aka kawo ne shi Qur'ani in aka karanta akwai shaida ko mutanen da suka musulunta irin su abubakar shaida wani su abdullahi ibn ibn salam ahlul kitabi shaida wa yabnu shahidun min bayan wannan ma min qabli kitabun musa imama wa rahama ku duba littafin da da annabi musa ya kawo at-taura kenan imaman wa rahmatan shine littafin da yake shugabantar annabawa bayan annabi musa kowane annabi aka haiko sai ya miƙa masa wannan littafin at-taura din shine imaman wa rahama shine limamin a littattafai shine qur'ani ne kadai ya fi shi girma a cikin rayuwa rayuwa ta ta duniya gaba daya wa yakun shahidun min wa min qabli kitabu musa imaman wa rahama kamun qur'ani yazo ai littafin annabi Musa ya zo ya ba da labari annabi Muhammadu zai bayyana zai zo da littafi shine karshen annabawa har ma annabi Isa yana cewa ya bani Isra'ila inni rasulullah alaikum musaddiqan lima bayyana yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad ya ku bani Isra'ila wurin ku aka aiko ni kuma ina gaskata littafin da ya riga da shi ne a taura kuma ina muku albishir da wani babban manzo yana zuwa bayana sunansa annabi ahmadu ahmadu ina shi ne sunan annabi a sama domin sunansa ahmadu aka fi sanin da shi a sama muhammadu aka fi sanin da shi a ƙasa abin da yasa ake kiransa ahmadu a sama saboda dukkan halittar Allah ba wanda yake kusa da zafin Allah kamar shi annabi Muhammadu. Ahmadu din nan in ka ɗauko farkon sunansa na ƙasa din nan Muhammadu ka ɗauko wannan minjayen na farkon sunansa na ƙasa din in ka ɗauke shi ka soka tsakanin ahadu tsakanin hakarami da dal in ka ahadu ahadu ba suna Allah ba shine ahadiya shine farkon tajalli to sai ka sa min jayin nan tsakanin haka da min ahadu da dal na ahadu sai ka ga Ahmadu ya fito to Ahmadu din nan shi ke kusa da zakin Allah wanda babu halittar da za ta iya jure zama a wannan wurin sai shi shi kadai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine tsakanin zakin Allah da halittar Allah in ba da haka ba da jalala sai ta kona halittar Allah ba za su iya jure zakin Allah ba dole sai an sa tsakani a hakikar ahmadiyya da muhammadiyya wa min qabli kitabu musa imam wa rahma a min qabli kitabu musa imam wa rahma ulaika yu'minuna bi wadannan za su yi imani da wannan littafin su yahudawa inda sun yi adalci to za su yi littafi za su yi imani da wannan littafin alqur'ani domin akwai labarin alqur'ani da labarin annabi a cikin littafin nasu ومن يكفر به من العذاب amma dukkan mutumin da ya kafirce wannan littafi na wannan manzo a cikin dukkan jama'un duniya azabu wato jama'un duniya su ne azabu gaba daya da aka yi taron kafirai suka je za su yaki manzo Allah an kira su azabu kuma da Allah yake kiran kafirai da salsala su ce ulaika azabu to dukkan kafirin duniya dukkan mutumin duniya gaba daya wata rana sahabbai suna zaune jin daɗi ya yi musu yawa suna zaune suna jin daɗi kai amma Allah da iko yake Allah da baiwa yake Allah da kyauta yake kaga yadda ya zaɓi annabi Ibrahim yana kiransa Khalilur Rahmani Khalil wata sallallahu Ibrahim Khalila Allah ya zaɓi Ibrahim ya bada ya bada ji badadi Allah da iko yake sai dai zabita wannan zai baka mamaki ya kan ya zama ne yadda Allah yake yake ga Musa wa kallama Allah Musa taklima Musa mai yawan magana da Allah magana ja wannan duk bai baku mamaki ba ku ga yadda Allah yau annabi Isa ba wato kalimar sa ne ruhin sa ne annabi sai ya fito ya ce to na je mu doke faɗa to ni dai Habibullahi ne zan gaya muku da Allah zai ja kwanan waɗannan annabawa su halarci lokacin da Allah zai aiko ni da sai su bar abin da suke yi su bi ni su taimake ni. Kwai misdakin wannan a cikin aya ta Ali Imrana wai za ka zalla wa misa kan nabiyina lama ake na kun min kitabin hikimatin sun maja kuma rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminunna bihi wa latansurunna قال أقررتم وأخذتم ولا ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين lokacin da ubangiji ya kira rayukanmu gaba ɗaya ya ce mana alaikun da zafi mu'adamu zargen duk sai muka lalace muka koma ba sai zafi na nuna ya amsa ya amsa duk sauran annaba suka amsa sabu na biyu na siddiƙai ya amsa sabu na uku na shuhada ya amsa sabu na hudu na salih ya amsa sauran wanda duk aka amsa ba ni da ubangijin ku ba saboda jin wannan jalala duk sai muka lalace muka zan babu sai waɗannan ne suka amsa sabon gaba na annabi Muhammad sauran yan uwansa annabawa sabu na biyu na siddiƙai sabu na uku na shuhada'u masu gari kashe din addini masu jihadi da sabu na hudu na salihan bayin Allah da sauran wada to sai aka ce mu hadiyi juna mu To da aka yi haka sai Allah ta baraka wa ta'ala sake kiran annabawa dama suna lissafe suna shiri a wurin sai kira su kala ya fara sa yace zan dauki alƙawari da ku ku annabawa wa idza kazalla isa da nabiyina Allah ya dauki alƙawari da annabawa duk gaba daya da ma na ku min kitabi wa hikmatin zan aike ku inna ba ku littafi da annabci kun je duniya kuna mini aiki ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم sannan babban manzo ya zo muku wanda zai gaskata abin da kuka faɗa baya kamun ya zo la tu'minun nabi lallai za ku yi imani da shi wa tansurunna lallai za ku taimake shi kun yarda da tu'minun nabi sallu qala akhiratum kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala dhalikum isri kun karbi alkawari na akan haka قالوا أقررنا أنا وجد من يدا من تبتا من يدا من تبتا قال فاشهدوا فزورا cikin shaida وانا وانا معكم من الشاهدين نما انا شهيدا tare da to da haka nan mai ja law adraktu Musa ma wasi'u illa yattabi'in wa law adraktu Isa ma wasi'u illa yattabi'in ai da Musa na samu da rai ba abinda zai je ya koma ya bini ya bar aikin sai ya bidawa ya zama sai mukina da dalib da isa shi ma ba abin da zai je ya bi ni ya zo mai aiki tare da ni mai taimako na to duk dai waɗannan annabi musa bai rinki annabi ba amma dukkan annabawan ai sun gamu da shi lailatul isra'i wal mi'raj duk sun gamu da shi ya yi musu sallah sun gaishe shi sun masa mubaya'a a wannan dare dukkan su gaba daya da wasu duniya don a halarci wannan babban taron da za a yi na karɓo sallah a fadan Allah ya wuce ya yi musu sallah har Allah ya ce to wasu almanar sallah min kabli ka turu surina a jihar zamin dunin rahmani ari hatan yi ubadun ga shi da yau na tara maka dukkan manzanni na gasu in kana da tambaya ka tambaye su mana yahuda ne karya wai su jikokin annabi ibrahim ne suna kan addinin annabi ibrahim haka addinin annabi abinda suke haka addinin annabi ibrahim ne yake ba haka yake ba da sarar suke karya suna cewa suna kan addinin gaskiya amma Allah su uku ne haka addini gaskiya yake Allah uku kure ta suke ta su jikokin annabi Ibrahim ne ga su a garin annabi Ibrahim ƙarya suke yi addini annabi Ibrahim ba tafi a ciki wasu almanar sallamin kablika min rusulina a ji Allah min dunin rahman aliyatan yubadun annabi ya tambaye su ka babu wanda ya ce abinda annan kafiran suka yi gaskiya ne abinda annabi ya zo da shi shine ainihin gaskiya ولقد آتينا موسى الكتاب ولا تكن في مرية من لقائه حقيقة هم أنه موسى للتابع التوراة أي موسى أي ما شك كاغا مدشي daren lailatul isra'i wal miraji ka gamu da shi a daren ai ka riga ka san Musa Da haka annabi yake cewa law adraktu Musa ma wa tawila yatabidi wa law adraktu Isa ma wa tawila yatabidi saboda haka yanzu dai duk wanda bai bi annabi Muhammadu ba to Allah ba zai karbi addininsa ba ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من الخاسرين dukkan addinai gaba ɗaya Allah ya tara su cikin alkur'ani na annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine muhaiminan alai aga dukkan littattafai wa yakulu min al'azabi annabi ce ga muku bayan Allah ya aiko ni dukkan mutumin da bai imani da shi ba zai zama dan wuta bayan Allah ya aiko duk wanda bai imani da ni ba zai zama dan wuta Abu Hurairah ce ni haka nake yi idan na ji Annabi yayi magana dama zan duba Qur'ani sai in samu irin magana kaga Annabi yake cewa duk mutumin da bayan Allah ya aiko ni duk wanda bai imani da ni ba ya zama dan wuta kaga inda na samu maganar kenan anan wa man yakfur bihi min al-azabi duk wanda ya kafirce wa Annabi a cikin jama'un duniya gaba daya fannar mawhidu alkawari tsakaninsa da Allah ya jefa shi wuta fara da kufi miryatin kuma ya kuma ila zan wannan wayo fara da kufi miryatin minu inna wani hakumin rabbi kar kai shakkan wannan magana inna wani hakumin rabbi alkur'anin nan gaskiya ne daga Allah ubangijin ka ya rasulullah walakin na tsayar nasu la yuminu amma yawancin mutane ba su imani ba ubangiji tabaraka wa ta'ala haka ya ga dama a nan zaman duniya alimul ajsamil kasiba to yawancin mutane ba su da imani haka ya ga dama yanzu in an yi population na duniya gaba ɗaya sai ka samu mu musulmi kaɗan ne masu imani din kafirai sun fi mu yawa idan duka an yi population an samu biliyon shida da dubu ɗari tara da wani abu sai an samu musulmi biliyon ɗaya ne da dubu ɗari tara da wani abu sauran duk kafirai ne kaga ya fudda walakin da aksaran nasi la yu'minuna yawancin mutane ba su da imani kaga yawancin mutane ba su da imani ya fito ana to sai a dauko masu imanin mu din kenan alhamdulillah a ajiye mu gaban Allah a tura kafirai can a ce in humu illa kalan amin a tura su wajen dabbobi su kamar dabbobi suke tura su amma ku je ku yi ta musu wa'azi ku jawo hankalin kar ku bar su zama dabbobi din ku rika kiransu su mutane ne ku yi ta kiransu ku yi musu wa'azi to in an dube mu musulmi din sai a sake duban waje mu ko musulmi walakin da aksara zati la ya'lamuna yawancin mu musulmi ko ga dai imanin ga komai da kuma ba mu da ilimi masu ilimin dan kaɗan ne a cikin mu musulmi ilimin addini sai a ture jahilai can da wadancan a jawo malamai gaban Allah ce to malamai ku rika yi musu wa'azi wa idza khadalla misa alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu to wa mutane bayanin addinin nan kar ku koye shi ku yi musu wa'azi su wannan jahilan da wancan na gaba kafiran duk dai ku musu wa'azi kar ku basu su lalace alkawari aka yi muku ya koma da bai sai kuma a jawo malamai a ajiye su gaban Allah a tura jahilai wajen wa'ancan kafirai yadda aka tura kafirai can wajen dabbobi na ajiye malamin gaban Allah kuma sai Allah ya dube su ce walakin na aksarakum lil haqqi karihun ku ko malamai yawancin ku ba ku son gaskiya kudai ya ja wadansu tsoro ya ja wadansu neman girma ya ja wadansu neman jama'a ya ja wadansu to yan wanda suka saura din nan wanda suka zama ga hika shenin addini a cikin malamai sai su yi ta kuka suna cewa Allah inna qawmana hajaruna mutane sun sun gudu sun bar mu kamar yadda annabi ke cewa wai gaskiya ta hana uwar abokai mutane sun gudu sun bar mu su muta wannan mutane ne ba su saurari abin da muke faɗa musu dan da daga gare ka ba sun mai da kansu kamar dabbobi waɗannan mu'minai ne ƴan uwanmu amma ba su tsaya sun ji abin da muke faɗa sun yarda ba wannan ko malamai ne sun zaɓi da muke amma su ma ba ruwansu da abin da suka karanta din sun koma sun mai da kansu kamar jahilai Allah ce ku yi haƙuri ko ga kowa ko ya guje muku ne ina tare da ku inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizba Allah humul ghalibun ni ina tare da ku annabi na yana tare da ku dukkan wani muminin kirki duk suna tare da ku komi kankanta ku ku ne mutane na gayyata ita ce mai rinjaye komai dadewa saboda haka kullum haka ake wato shi yasa yanzu ake samun wahala wahalar zamani ya zo yanzu majority shine da gaskiya ko ba ya da ita minority shine ƙarya ko yana da gaskiya haka zamani ya kawo ne sunansa wai demokradiya ya aka ce majority sune da gaskiya kaga kawurai sun fi mu yawa sune majority a duniya sannan yan dawo wajen cikin mu musulmi kuwa jahilai su ne majority sun bi mu yawa duniya in an dawo wajen malaman kuma malaman da suka ji tsoro suka bi duniya suka yi kwaɗayi suka bi duniya suna gaskata ƙarya suna ƙaryata gaskiya suna gaskata ƙarya suna ƙaryata gaskiya sun bi mu yawa saboda ka ce kuma majority shine da shine da gaskiya ko bai da ita minority shine da ƙarya ko bai da ita shi za ake samun wahala a cikin zaman duniya yanzu masu gaskiya ba su da yawa masu imanin ba su da yawa masu ilimin ba su da yawa kuma yadda kasan kowane gari ka je dai sarakunan garin su ne kaɗan masu kuɗin garin su ne kaɗan malaman garin su ne kaɗan za ka yi tsarin tsarin gaba ɗayan ma
أولئك يعرضون على ربهم ويقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين والذين من يؤتي الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول اشهادوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين a cikin azzalumai duka babu azzalumin da ya fi wanda yi wa Allah ƙarya abin da Allah bai faɗa ba kace ya faɗa to kai masa ƙarya abin da Allah ce haramun ne kace halal kai masa ƙarya abin da Allah ce halal ne kace haramun kai wa Allah ƙarya shi shi ne Allah ke ce dukkan azzaluman duniya akwai wanda ya fi wanda yi wa Allah ƙarya ulaika yuraduna ala rabbihim wanda suke wa Allah ƙarya din nan tun daga kafirai masu cewa dodo suke bautawa sun yi wa Allah ƙarya Allah bai da abokin tarayya har waɗanda suke bin son zuciya din sun wa Allah ƙarya Allah abin da Allah bai faɗa wajen ce ya faɗa yace waɗannan mutane a lahira a filin kiyama za a yi ta wucewa da su warga cewa ulaika allazina kazabu ala rabbihim Allah ku- ku duba ku ga masu ƙarya wanda suka yi wa Allah ƙarya ku duba ku ga wanda suka yi wa Allah ƙarya a filin taron kiyama a rika- a rika kallon su a gaban jama'a هناك يرد على ربهم ويقول الأشهاد شهدوا زرت هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا ودن سكا وعلا قرية على لعنة الله على الظالمين ذلك الله إلى أن جزوا الظالمين الله إلى أن جزوا الظالمين وقت الظاهر موت المدبرين على لعنة الله عليهم ذلك على لعنة الله على الظالمين
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بآياتهم كافرون
الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا هم بالآخرة هم كافرون آه، su wannan azzaluman allazina sun yasudduna an sabilillahi idan kafirai ne suna hana musulmi musulunta wa yasudduna an sabilillahi suna tsare hanyar Allah suna cewa hanyar Allah hanyar matace wa yamhuna suna mai da ta wajen karkatacciyar hanya Ah, hanyar Allah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيماني da Allah da imani da manzon Allah da imani dukkan mala'iku da dukkan manzanni da dukkan littattafan Allah da dukkan sha'anin lahira da dukkan kaddara ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi wannan shine babban hanyar Allah imani wannan in ya zauna sai a nemo ibadu kuma to wanda suke tsare mutane a cikin musulunci kuma misali dariƙar tijaniya wanda nake yi ga duk wanda yake ganin ga tijaniya nan zai istighfari ɗari biyu da talatin ya zama dole a kansa zai yi salatin annabi ɗari biyu da sittin da biyu ya zama dole a kansa zai yi la ilaha illallah ɗari uku ya zama dole a kansa shin waɗannan abu sabilillahi ne ko sabili shaytani ne istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah sabilillahi ne ko sabili shaytani ne sabilillahi ne duk abin da Allah ce abin da yasa nace kar ku bi shaytan kar ku bi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa ta'budu Allah ma la ta'lamun abin da nace nace kar ku bi shaytan zai umurce ku ne da mugun abu shi shaytan wal fahsha'i da dinatai dinatai liwaɗi liwaɗi kuma ya sa ku rika faɗin abin da ba ku sani ba abin da baka sani ba kai ta ƙage kai ta ƙarya a ciki shedan yake sa ku wannan Allah ya abin da yake kenan shi yasa yake kar mu bi shedan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu la ma la ta'lamu ka san dai istighfari da salatin annabi da la ilaha ba su bane ba fasha'u bane kuma masu sukan su wanda ba san ba san abin ba suna magana ciki su ne suke an taqulu ala allahi ma la ta'lamun suna fara Allah abin da ba sani ba wa an taqulu allahi ma la ta'lamun saboda haka ne mutum ya aura da hankalinsa Shehu Ibrahim Halifan Shehu Tijjani mahaifin Qur'ani ne babansa Abdullah mahaifin Qur'ani ne kakansa Muhammad mahaifin Qur'ani ne Shehu Ibrahim ya bar ya'ya kusan hamsin mahaifin Qur'ani banda banda jikoki banda ƴaƴan ƴan uwa banda ƴan uwa banda almajirai shi qur'ani sabilullahi ne ko sabilul shaytani ne to dukkan jama'a ta kwa duk duniya ya roƙa musu Allah ya ce ya roƙi Allah ya sa haddace qur'ani ya zama mai tsoki gare su wal taqran hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim kuma Allah ya karbi wannan addu'a mun gani kuru kuru kamar irin mu da ya mana addu'a shi Ibrahim ba alhamdulillah da yawa shauran ya yi musu addu'an nan kuma Allah ya karba yanzu alhamdulillah yana da ƴaƴa hamsin da shida wanda suka tace Qur'ani shi ne kadai suka da cikin su sauran duk suna da rai akwai kuma su tasowa sun yi kusa haɗawa daga nan zuwa kawai waɗansu za su haɗa haddace Qur'ani haddace Qur'ani sabilillah ne ko sabilillah shaytani ne kuma da jikoki sun kai hamsin da ɗaya wanda suka haddace Qur'ani albarkar addu'ar wannan bawan Allah waliyin shi Ibrahim. Kuma ga mu da yawa a ƙasar nan da ƙasar waje ko ina inda almajirin shi Ibrahim haka karatun Qur'ani ke wurin da sauki. Shin Allah zai da Qur'anin sa ya jefa cikin cikin najasa cikin mushrikai? Ai ba zai haka ba. Saboda haka daga duk sauran bangaren ma haka ake. da wani mutum sunansa Muhammad. Sunansa Muhammad Zahabi, shi mahaddaci ne muƙaddamin Tijjaniya. Ubansa Malam Rafi muhaddaci ne mahaddaci ne muƙaddamin Tijjaniya. Uwarsa Aisha mahaddaciya ce muƙaddamar Tijjaniya. Ubanta Ɗahiru mahaddaci ne muƙaddamin Tijjaniya. Ubansa Alhaji Usman muƙaddamin Tijjaniya ne kuma mahaddacin Ƙur'ani ne. yanzu a wani bangare a ce wannan mahaddacin qur'ani ne mai kafirta musulmi uban da mahaddacin qur'ani ne mai kafirta musulmi uwar da mahaddaci ya ce mai kafirta musulmi uban da mahaddaci ne mai kafirta musulmi uban uban da mahaddaci ga za a zama wancan bangaren su kai baka da hankali ne in dai komai ya zama ƙarya qur'ani ba zai zama ƙarya ta musulmi ba komai ya zama ƙarya Qur'ani ba zai zama ƙarya wajen musulmi kuma Allah baya mistake alhamdulillah ya kamata kowa ya amfani da hankalinsa shi za Allah yake gaya mana irin waɗannan maganganu أولئك يعرضون الذين يصدون عن والذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ولaka mu kafiru su masu tsare hanya masu tsare mutane gaba da shiga hanyar Allah in kafirai ne masu hana musulmi musulunta in ko musulmi ne masu hana mutane karban zikirin Allah da salatin annabi la ilaha illallah wa wanda suke wannan irin wannan dama Allah ya fara wata aya ce man yashu an zikri rahmani nuqayyil lahu shaytana fa huwa lahu qarin wa innahum yasudduna man sabili wa yatuna an-nuqud duk wanda yake zikirin Allah ya makance yake zikirin Allah to Allah ce za mu hada shi da shaidan mu daure su igiya daya suna yawo tare da yake shi dan tsohon malami ne kaga shine zai ja shi ya nuna masa hanyar da yake so ya su nuna sabila wa yasibuna annahum muhtadun to har su tsere su raba su da hanyar Allah su suna da don hanyar da shaidan ya nuna musu dinnan ita ce hanya shiryayya alhali ku hanya ke dace wa inna la yasuduna wani sabili wa yasibuna muhtadun a wani wuri Allah yana ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa yara kull ayatin la yu'minu biha ويرى سبيل الرشد لا تتخذ سبيلا ويرى سبيل الغي يتخذ سبيلا ذلك انهم كذبوا باياتنا كانوا عذاب Allah ce zan bayyana mutum ayoyi na kuru wukuru kuma sa masu wazi ce masa wazi zai ce masa wazi idan ya ki zai ce to ka ki ko wai kai ka ganin ka yanzu bata shine shiriya yace eh ni dai wanda na nuna nan shine shiriya wuri na wanda kuka nuna nan ba shine shiriya ba yanzu kai yanzu ƙarya ita ce gaskiya wurinka to ni dai wanda aka nuna ba shine gaskiya wanda nuna na nuna nan shine gaskiya Allah ce to shikenan je ka na mai da kai haka ne nan gaba duk inda kaga gaskiya ka ce ƙarya ne duk inda kaga ƙarya ka ce gaskiya ne duk inda kaga shari'a ka ce kasa ne duk inda kaga wannan ka ce shari'a to Allah ya bata system na ta kenan sa asribu an ayati alladhina yatakabbaruna masu girman kai masu rena manyan bayin Allah bilal bin Adam wa yara kullu ayatin la yu'minu biha duk abin da aka nuna musu ayoyi Allah ce ha a ba za su imani da shi ba wai yara sabi da rushdi in sun ga hanyar shirya la yattakhidhu sabila ba za su rike ta hanyar shirya ba wai yara sabi da ghayyi in sun ga hanyar bata yattakhidhu sabila ba su rike ta hanyar ita ce hanya zalika annahum kazzabu ya tana kanu na abu da yasa sun karyata ayoyi sun karyata ayoyi sun kai sun rafkan shi yasa na mai da su haka ya ya kamata mutane su mai da hankali mutum in wani yana so ya mai da kai wawa kai karka mai da kanka wawa a ce yanzu shigowar addini Najeriya shekara 30 ne kawai duk shekaru suka wuce na kafirci ake yi kana da hankali ku kalli wannan
أولئك لم يكونوا مؤمنين بهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بلادهم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض كان في tsammanin fa akwai inda za su gudu su tsere mana a hannunmu suke in ji Allah sai lokacin kamu ya yi ne in kama inna akhbaru alimun shadid ran da Allah ya kama to mutum zai ji mugun kamun da bai taɓa jin kirinsa ba da duk an ana gaya wa ta har rubuta su ƙarya ne kai rubuta su ƙarya ne sai ranan kamun Allah in ya kama inna batsha rabbika lashadid wa yaqulu shahadu haula alladhina kafaru ala rabbihim ala la yatulala zalimin alladhina sudduna sabila wa yajun hum bil akhirati kafir ulak hum kafirun ulak lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya in kuma Allah ya kama su ba su da wani majibincin lamarin su wanda zai je gaban Allah ya ce Allah Allah Allah ina belin su babu wannan ba za su samu ba yudha'abu lahum al'azab da ninka musu azaba abin da yasa ninka azaba ga azaban kafircin su ga azaban wanda suka hana su shiga musulunci ko ko ga azaban inkarin su ga azaban wanda suka hana su shiga hanyar zikiri da gaskata bayin Allah waliyai yudha'abu lahum al'azab ma ka yastani'una sama ko an fada ko an fada fasa ji ko an fada musu gaskiyar ko an fada fasa ji ba za su iya ji- jin gaskiya ba wa ma kanu yusiru kuma ba sa ganin aya Allah ya riga toshe idon ka ta wannan ala qulubi wa ala sami wa ala sami tishawa wal mazab rawi
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
ulaika alladhina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun ulaika waɗannan mutane da yayun da dannan yayun su ne kafirai masu hana shiga musulunci gaba daya sannan kuwa su ne masu hana yarda da cewa wani suna da karama a karbi zikiri zikiri zai amfani istighfari zai amfani da duk a bari ba bule ne to waɗannan su ko su ne kan nan waɗancan ma ta yi sa'ila sama wa ma ta yi sulkura ta khasiru an kuza wadan sun ma- sun yi asaran rayukansu da rayuwarsu ta duniya wa dalla an ma ta yi duk kare ta kare da suke yi kariya da annabi da annabawa da kai da bayin Allah waliyai salihai duk ƙaryarsu ta ƙare in sun je lahira wa zalla anhum ma kanu yaftaruna ma kanu yaftaruna hu ƙaryace ƙaryacen da suke ƙaryata da suke yi a duniya zalla anhum yau ya bace musu
لا جرم أنهم في آخرة يخسرون la yarwa annahum bil akhirati hum al-akhsarun gaskiya ne wa'annan mutane su ne suka fi kowa asara a lahira su suka fi kowa asara a lahira musamman wanda ya yarda ya zama musulmi amma bai yarda da cewa Allah yana yin waliyai ba bai yarda da cewa Allah yana ba waliyan karama ba bai yarda ba yana ma tsare mutane kar ku yarda kar ku yarda ba buri ne ƙarya ne ƙarya ne kowane musulmi ma mumini ne haka ne kowane musulmi mumini ne wannan gaskiya ne amma shin a cikin musulmi masu kuɗi ba wani mai kuɗin da ya fi mai kuɗi a cikin masu masu sarauta ba wani mai sarauta da ya fi mai sarauta a ce ya za a yi mumine waliye ne amma ba wanda ya fi tun da kaga shehu dan fodiyo radiyallahu anhu har isarsa wajen Allah har darajar da yake da ita wajen Allah ta wani taka bai yadda da kansa ba sai da ya rataye kansa jikin waliyin Allah sai da zulqadir ku kashe Ibrahim Saura duk duniya sun tabbatar ba wanda ya kai shi ilimi a zamanin da ilimin Qur'ani ilimin hadisi ilimin addinin Islam amma bai yarda da kansa ba sai da yarda kansa cikin shehu tijani sannan mutum ce shi ba ruwansa da kowa sai annabi bi ba na da rikar kowa da annabi nake ba na son ceton kowa na annabi sai kana da hankali zaka fahimci wannan ka dauka kowa ko abin Najeriya ne kace ba za ka fara kowa ba sai hannun shugaban kasa ya kawawa abin da wajen lafiya kace ba ka ba kowa ba bal annabin arhane ba matakala Allah ya ce ayyuhal ittaqullah wattaqu ila alwasila ku ji tsoron Allah ku ne matakala zuwa ga Allah matakala kenan malamai masu masu koya maka alwala da sallah da wanka masu koya maka ibada da kuma su kuma akwai malaman su a gaba da su koya maka ilimin addini su ma akwai na gaba da su koya maka ilimin ilimin ma'arifa har ka je ka rataya da waliyan Allah shine matakala zuwa ga Allah Allah ya ce man yahdillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wanda Allah shi yadda shi shine shiryayyen da Allah zai danka ma zai danka shi hannu wanda ya san shi ya kai masa shi wata mi sabila man ana ilayya in Allah bai ga daman shi ya rawa sai ya barka kai ta neman hanya da kanka har abada ba za a sa maka waliyin da zai karbi hannunka ba duk waliyin da aka bar shi a zuwa ƙarya ne kan zaba ƙarya ne falan tajida lahu waliyyan murshida har abada ba za ka saba masa waliyin da zai kama hannunsa ya shiryar da shi ba murshid a aikin waliyai su ne irshadi na annaba shi ne hudan hudan hudan na annabawa rushdan na mataimaka annabawa lokacin da annabi Musa aka tura shi je nemo ilimi wajen wani malami ai kaga da yace na same ka ne ina so ala atu'allimani ma ulimta menene rushdan ba hudan ba hudan kai kayan annabawa ne rushdan shine kayan mataimaka annabawa kamar dai mota ta sauke ga Kaduna dole sai ka nemi taxi ko wata karamar mota kafin ka je gidanka wannan babbar mota ba za ta kai ga kofar gidanka ba su ne rushdan kayan waliye kenan su ne masu ɗariƙa masu hudan ya hadi ila rushdi alqur'ani ya hadi ila rushdi faman nabi
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تبع القرآن يكي إن يفد حال وأنن يفد مكومس الدنيا يفد مكومس الآخرة kuma sai ya dawo halin mutanen harun dama su ma ya faɗi halinsu ya faɗi makomarsu a duniya ya faɗi makomarsu a lahira waɗannan da suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki wa asbatu ila rabbihim suka dangantar da kai wa ubangijinsu wa asbatu ila rabbihim ulaka su nan kam ashabul jannati ma buta shiga aljanna ne hum su khaliduna wa su dawama ne fiha asalin kafirci girman kai rela wanda Allah ya girmama shi asalin munkiranci girman kai rela wanda Allah ya girmama shi da sunan walittaka Allah bai fara da bayin da ba su isa ba Allah ya fara da wani ya bari da wani ai bai isa ba bawa bai isa Allah ya faɗa da shi ba amma in Allah ya nuna mutum wannan na zabe shi na mai da shi annabi ka tsaya ka ce ni ban yarda ba annabi wannan din da annabi ba za ka aiko mala'ika ba za ka aiko macin tuwo ni ban yarda ba ba ka yarda ba to nemi abin da zai nuna maka daga gare ni yake ya nuna maka abin mamaki gagarar wanda wani ba zai iya ba sai annabi din ya nuna maka ce baka yarda ba in shi gina Allah zai to wannan makiyina ne makiyin ku ne la tattabi wa tuwi wa tuku awliya'a a kuma Allah ya zaɓi sahabi kace ba kai da shi ba su masu faɗa ne masu kaza kaza ne nan ma sai Allah ya kore ka ya rike sahabban annabi ya ba su daraja dukkan sahabban annabi adilai ne a wurin mu musulmi sannan kuma Allah ya naɗa waliyya kace ba ka yarda ba ai ko shugaban ƙasar ƙasar nan ba sai ka yarda ake naɗawa ba ko gwamnan jihar ba sai ka yarda ake naɗawa ba balle waliyin da Allah bai neman ƙuri'ar kowa ya naɗa shi bai neman ƙuri'ar kowa bai neman menene masu kin kimega kimega ko Allah bai neman kimega bai neman ƙuri'a bai neman bindiga ya juyin mulki ya da waliyin sa kawai ya ce gashi duk wanda ya kishi ya zo ya yake ni man adali waliya fa kana zan bil harbi wanda wani ya tambaye haka to ana mutane in sun yi tuntube ga Allah ba za su kira sunan ba sai ka shiyo da kodi shiyo da bello shiyo fitadi shiyo tijari ga Allah ba za su kira sunan gaskiya waɗanda suka mutu sai na ce a'a ai ko suna da rai ba su da abin da za su yi musu amma shi Allah duk wanda kaga Allah ya duk wanda ga mutane sun nada shi wani abu Allah ne ya nada shi tun bai zo duniya ba ko sarkin wanzamai ko sarkin tasha wani wani minista wani chairman wani mataimakin gwamna wani duk dai sai Allah ya nada tun ba ya sai kamar yana rubuce wurin sai lokaci yayi sai ya kawo sabubba ko da ƙuri'a ko ta gaskiya ko ta ƙarya ko da bindiga a yi juyi mulki Allah kiyaye ko ko kimeka su zabi wanda cikin sauran masu wata amma in Allah zai dauri ba ya kiran kowa naɗawa kawai da tura idan wali ya ce kamar ya ce Allah ka da annaba ka ba su mu'jiza ka da sarakunan duniya ka nuna musu abin da zai zai nuna su ne da mu kuwa ka nuna mana ku je duk wanda ya gaba da ku ya yi gaba da ni man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da wannan na sanar da shi zai yage shi kuma za ka ga yaƙi yana bin dukkan masu gaba da waliyyi ai kokari kana dinga gaba da waliyyi laka na za su dawoma cikin aljanna Allah ya sa mai hali irin nasu mai aiki irin nasu ku shiga aljanna da fararen Allah ba dawoma tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hmm? ana yin abin mamaki Allah ya ce hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin wanda ya san abu da wanda bai sani ba sai daidai in Allah wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah ya tambaya sai daidai mutanen da in suna karatu ka kashe wuta karatu ya kare ko ko amfani littafin kai karatu mu ji an kai malami da aka so za ka yi ba sai ka nemi annabi yana duba littafin da yake tafsiri abubakar ya duba littafi yake tafsir umaru ai duba littafi wajen tafsiri bid'a ce wanda ta zama mana dole amma ne bai yi ba sahabbai ba su yi ba Na'am? Eh. A tasawu abin da ake tasawu wato musulunci yana da hawa goma Islam yana da magami uku, iman yana da magami uku, isan yana da magami uku, da tushen musuluncin gaba da innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dhakirina Allah kaseeran to daga nan wada mu tauba daga mutum ya wuce makami na farko inda ake musulmi ne amma yana neman mata yana shan giya yana sata yana liwadi yana karya yana girman kai amma musulmi ne to musulmin din ne amma sai ya tuba tukuna ya zama mumini to in ya tuba ya zama mumini din ya hau makami na farko kenan daga nan at-tawbatu wal istiqamatu to ibayan Allah da Annabi daidai shi istiqama wa taqwa sai ya samu mukami na uku a cikin mukamin Islam na tsoron Allah yana yin abunsa a cikin tsoron Allah to daga nan zai koma maqamul imani da ya ayyuhal muttaqullah wa kunu ma'as-sadiqina to daga nan fa ya shiga sufanci kenan ya shiga sufanci kenan daga maqamul iman sai ya samu al-muraqabah wal mushaharah wal ma'rifa to daga nan ya ya so masalsalan ma'rifa al-muraqabah as-sidq wal ikhlas wa tumanina to daga nan sai gaskiya sai sai yin abu saboda Allah sai kuma kwanciyar hankali ko ina ka san dai kana hannun Allah ne ba damuwa ko inda ka san kana hannun Allah to daga nan in ka zo nan ka kure tasawuf yanzu za ka shiga ma'arifa ne sai ka samu al-muraqabatu wal mushahadatu wal ma'ruf sabihi ayatina fil afaqi fi mustad bain al-nawdak magana tana da nisa magana ne ko wanda wanda ba san wannan hanyar ba san ta ba saboda haka tasawuf dai kullu arifin sufiyyun wala akthar kowane arifi sufi ne amma ba kowane sufi ne arifi ba duk wanda yake goge zuciyarsa yana fuskantar ibadar Allah da gaskiya da ikhlasi sufi ne No? Mm. Mm. Mm. Mm.
can kuma bayan ga wani mutum da wani jirgin shi ne yana cikin damuwa a ɗauke da shi ko a kan a ni zan masa tajdidi sai ya ɗauki alkawari ba zai yi mini yadda yawa mutane guda biyun can ba. To yanzu da an ce mata tariƙar tijjaniya zikirin Allah ne. Ka yi istighfari ka fita daga cikin zunubinka. Ka yi salatin annabi ka je kusa da annabi. Ka yi la ilaha illallah ka je kusa da Allah. Iyakan tariƙar tijjaniya kenan. Inna hadhihi tazkira wa man sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. To menene aka gaya maka kuma daga baka ce maka istighfarin ba kyau, salatin ba kyau, da ya ba kyau kada kai da waliye ba kyau ya za ka zubar da dariga tijaniya to ko yanzu wani ya yi maka wazi ka koma mene me ya za a rike a ciki wani ya riga ya lalace in dai ba Allah ya ce miki ba zai ba zai abin kirki ba ya riga ya lalace amma ni na yi masa in yana ji na yanzu na yi masa tajdidi amma kan sharadin kada ya sa komawa in ba ya sa komawa da wuya zai mutu da imani don yana wasa da Allah don muna nema addu'a dukan mu Allah biya mana bukata Allah biya bukata masu nema a wurin mu masu taimakon mu Allah ya masu tsaya mana Allah ya tsaya mutu lafiyan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ta haka wa shehunan mu da alheri Allah biya Allah biya dukkan bukatun mu Allah ya imani mu Allah ya kina ci Allah ya Allah ya lafiya da kwanciyar hankali Allah kawo fahimtar juna yadda za mu haɗa kai ko musulmi har wanda ba musulmi ba yadda muke ciki ku biyo mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وخاتم لما سبق حكم لك ولا اله الا انت المسلم وعلى اله حتى بدره ومقداره العظيم حمدك برب العزة يا رب آمن لما صلى الله عليه وسلم